اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ننكو ننه ها يوا يسألونك عن الشهر الحرام suna tambayanka ya rasulallah hukuncin wata mai alfarma don a cikin watannin Allah guda goma sha biyu akwai watanni masu alfarma inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahara na can ya ce min ha arba'atun huruma to suna tambayan annabi hukuncin wata mai alfarma almuharrami kitalin fihi wanda aka haramta a yaƙi a cikinsa mana a zamanin jahiliya ko da ana yaƙi waɗannan watanni suka zo akan ɗaga yaƙin sai watan ya zo don kar a keta alfarman watan kullum ka ce musu ƙitalin fihi kabirun yaƙi a cikin wata mai alfarma abu ne mai girman zunubi azimin wuzran mubtada'un wa khabaruhu wa saddo mubtada'un man'un linnasi hana mutane an sabilillahi ga addinin Allah shine sabilu anan dinihi wa kubrun da kafircewa bihi da Allah wa saddun da tsare mutane anil masjidil harami gabarin masallacin mai alfarma ai makkata wa ikhraju ahlihi da fitar da mutanen makka zuwa wani gari minhu daga makkan wa humun nabi sallallahu alaihi wa sallam su ne annabi wal mu'minin da mu'minai wa khabarul mutadai labarin mutadan na akbaru a azamu jiran inda Allah ya fi girman zunubi a wajen Allah sababiyan haka sun yaki ne tsakanin musulmai da kafirai a ƙarshen watan safar a ƙarshen wata wato rajab zai kama sai wurin ya rikice musu ko rajab din ne ko watan da yake gaban rajab din ne sai suka ga kamar muminai sun ɗauka babban laifi saboda sun yaki a cikin watan da aka haramta to sai Allah ya ce to yaki kan a cikin watan da aka haramta akwai babban zunubi amma fa tsare mutane ga addinin Allah da kafurce ma Allah da tsare mutane ga barin masallaci mai alfarma da koran mutanen gari zuwa wani gari don sun ce allansu ɗaya to aka baro inda Allah ya fi girman zunubi wajen Allah milal kitali daga yaƙi fi a cikinsa wal fitinatu fitina ma'ana anan fitina a shirku shirka minkun da gare ku akbaru ya fi girma min alƙatali daga kisa lakun gare ku fi a cikin wata mai alfarma wala ya zaluna ba sa gushewa ayyul kuffar yuqatilunakum suna yakanku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai hatta yaruddukum aydinikum dan su maishe ku ga addininku ku koma ilal kubur zuwa kafirci in istada'u idan sun samu dama in sun samu iko Allah na sanar da musulmai cewa kar ku yi tsammanin za su ba da gaskiya kullum ba za su gushe ba suna so ku bar addinin musulunci ku koma kafirci in fa sun samu iko to Allah ke cewa man yartadid minkum duk wanda ya juya daga cikin ku ya yarda kenan an dinihi gabanin addininsa fa ya mutu ya mutu bai tuba ba huwa kafirun yana kafiri fa ulaika wadancanan ka habirat amaluhum ayyukan tu as-salihatu nagari ta baci fi duniya a duniya da lahira fala aitida da biya ba kidaya da ita wala sawaba alaiha akanta wal taqidu bil mauti Allah ce wanda wanda ya ridda ya mutu ya mutu fal ya mutu din nan yafidu ya ba da fa'ida annahu idza raja ila islam cewa wanda ya riddan nan in ya sake dawa musulunci lam yabdul amaluhu aikin da yayi kamin ya riddan bai ɓaci ba fa yusabu alaihi za a yi masa sakamako wala iduhu ba zai sake ba kal hajji kaman hajji masalan wa alaihi shafi akan shafi yake misali mutum ya taɓa yin haji yana musulmi sai ya ridda ya ce ya bar musulunci gaba ɗaya to an ce wanda ya ridda aikinsa duka ya ɓaci salloli sadakoki hajjoji da duka ya ɓaci to amma alkur'ani sai ce fa ya mutu wa huwa kafiru sai aka samu sa'a sai yake dawowa musulunci to anan in an ce aikinsa na baya ya ɓaci sai ya sake hajjin da ya can kenan sai ya sake abubuwan da ya can sai ce a'a tun da ya ce in ya mutu ne mana in bai mutu bai sake dawa musulunci ayyukan hajjin da ya ɓace ya dawo mana hajjin ya koma daidai duk ayyukan da ya yi daidai tun da an ce fa ya mutu da ba a ce fa ya mutu bane aka ce aiki ya ɓaci to hajjin ma da sai ya sake kenan ulai kawaran canan kasa nari su ne yan wuta hom khaliduna su masu dawwama ne fiya a ciki ولما ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم yayin da su waɗannan masu kai hari shi sariya in ka ji an ce sariya hari in an ce ƙital yaƙi wato sariya lokacin manzala idan ya fita yaƙi da kansa akan kira shi gazuwa idan ya aika akan ce sariya to wannan ya aika ne sai suka samu wannan saɓani suka yi yaƙi a ƙarshen watan da yake bin mai alfarma sai suna tunanin cewa ko wata mai alfarma ne Allah ce babu laifi din ko da wata mai alfarma ne ai wanda kuka yaƙa laifin su ya fi naku in ma kun yi laifin to da suka zai to shi kenan tunda mun tsira ai ba lada sai Allah ya ce a'a lamma zanna sariyatu annahum in salimu in sun kubuta min al-ismi daga daukan zunubi fala ya hasul lahum ajrun lada ba zai tabbata gare su ba nazala sai aya ta sauka don a nuna musu cewa har yanzu dai akwai lada innal ladina amanu hakika wanda suka ba da gaskiya da Allah wal ladina hajaru da waɗanda suka yi hijira a fara kowa wadanau suka rabu da wuraren zaman su wajahadu suka yi jihadi fi sabilillah a tabarkin Allah ma'ana li ila dinihi don ɗaukaka addinin Allah wala'ika wannan canan ka yarjuna suna ƙaunar rahmatullah rahaman Allah sawabahu ladansa wallahu gafurun Allah mai gafara ne lil mu'mini ga mu'minai rahimun mai rahama bihim da su yasalunaka ne yasalunaka suna tambayanka anil khamri wal maisiri kamin zuwa musulunci ana shan giya ana caca musulunci bai hana shan giya da wuri ba bai hana caca da wuri ba amma dai waɗansu manya daga cikin musulmai suna ganin bai kamata a ce musulmi yana shan giya yana rashin hankali ba to masu tambayan akwai sai na umaru sai da aka saukar wajen su hudu tukunna sannan aka haramta ta kamar yadda da sai na umaru da ma'azu da wasu jama'a na nabi suka tambayi manzon Allah menene hukuncin shan giya da caca sai Allah ya ce to ya salo naka suna tambayanka anil khaimri gabarin giya wal maisiri alkimari caca ma ko kuma ha me hukumu ma me hukuncin su kullahun ka ce musu fihi ma a cikin su wato a cikin shan giya da cacan nan fi ta'atihima akwai ismun kabirun zunubi babba wa fi kiratin bil musallasati wato ismun kasirun shine bil musallasati ne lima ya hasanu saboda abin da yake tabbata bi sababi da sababin shan giyan da caca min al muhasamati na husuma wal mushatamati da zage zage wa qawli fushi da zance irin na alfasha Allah kaga ya soke ta kenan sai ne ce sannan wa manafi'ul linnasi akwai amfani ga mutane billazati ga jin daɗi walfarai da farin ciki fil khamri a cikin giya duk wanda yake bacin rai ya sha giya bacin rai zai tafi zai ji komi daidai wa isabatul mali a caca kuma akwai samun kuɗi bila kaddin ba wahala fil mai sare a cikin caca amma wa ismuhuma zunubinsu ma ya sha'o anhuma abin da yake faruwa don su minal mafasiri na barna akbaru ya fi girma min nafiha daga amfaninta to kaga nan ba kawo wani hukunci na hani ko na ci gaba ba an dai soke ta an faɗi amfaninta an ƙara sokanta walamma na zalat yayin da wannan aya ta sauka da suka tambaya akan gina to tun da ba su ji an ce an hana ba an ce dai akwai cuta akwai amfani amma cutan ya fi amfanin to ba a ce kar ku bari ba to da ayan ta sauka sharibi hawa kawamin wasu mutane suka ce to tun da dai ba a haramta ba mu kan muna son jin daɗi suka ci gaba da sha mumtana a haruna waɗansu suka ce kai mu dai tun da an ce ɗaukan zunubin ya fi amfanin yawa mu bari illa an harramata alma'idatu har sai da aka kai can suratul ma'ida sannan ayan ta haramta giyan gaba daya wai salonaka suna tambayanka ma za yunfiquna me za su yi infaki ciyarwa wato za su ba da kyauta me ya kamata su ba da kyauta ai ma qadruhu me gwargwadonsa kul ka ce musu an fiqu al afwa ku ciyar da abin da ya ragu anil hajati gabarin bukata ba a ce kana da bukata ba baka koshi ba ka dauka kai kyauta wa ya saka iyalinka ba su koshi ba an ce sadaka baiwa sai bayan wadatuwa iyalinka sun koshi kai ka koshi kana da abin da to in yayi saura din al'afwa din ka ba da sadaka wala ta, wala tanfa'u wala wala tunfiqu mata ta juna kar ku ciyar da abin da kuke bukatuwa ilaihi zuwa gare shi wato layyawa an fusa ku tozar ta kanku wai don a ce maka kyauta ka gama abinci sai ga mai bara ka dauka ka bashi duka kaga ka jawo ma kanka wahala wa ya sa ka wa fi kiratin a cikin wani karatu bin rafi kul al'afu shine bin rafi din afu can baya bi takadiri huwa al'afu shine abin da ya rigu daga abin da ka ci ka rage an ce la sadaka ta illa ala zahar ginan kazalika kanan kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda aka bayyana muku abin da aka ambata yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah yake bayyana ayoyi gare ku la'allakum ko ku tatafakkaruna kwayi tunani fi amrin duniya a cikin al'amarin duniya wal akhirati da lahira fatakhuzunahu ku rike ta bil aslahi abin da yafi kyau lakum gare ku fiha a cikinta ta wannan hukunci kenan na giya ya kare sai wani tambayan wai salo na kanin ya tama suna tambayan ka ya rasulullah menene hukuncin marayu wa ma marayu wa ma yalqaunahu da abin da suke gamuwa da shi bilal kharaji na ganin laifi fi sha'ani a cikin sha'aninsu fa in wakaluhum ya samu idan sun ci abinci tare da maraya za su yi zunubi wa in azalu malahum min amwalihim idan suka ware dukiyar marayu daga cikin dukiyarsu wa sana'u lahum ta'aman suka yi masu abinci wa dawun shi kadai farajin laifi ne wato kamar mutum ya mutu aka bar mashi maraya to marayan nan suke tambaya Allah ya yi hani a cin dukiyar marayu innal ladina yaquluna yamilan tana zulman inna ma ya kulu nufi bidu nara sai su launa sa'ira to wannan abun sai ya dame su mutum yana da maraya a hannunsa an ɗauki dukiyar marayan an miƙa masa me ya kamata ya rasulallah su suna ganin idan suka haɗa dukiyar marayun da nasu wani abu zai shiga cikin na marayun su ci laifi ne idan suka haɗa abinci tare da su kuma za su ci na maraya shi ma laifi ne allah subhanahu ta'ala suke tambaya to ya za su yi hadawa laifi rabawa laifi kul ka ce masu islahun lahum abinda za su yi su gyara dukiyar marayun nan fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu don dukiya komin yawanta in an ajiye ta ba ba ta karuwa karewa za ta yi ya ka ce an ajiye dukiyar maraya ɗibe nan a bashi a ɗibe nan a bashi wata rana zai zama babu amma idan kuka ɗauka kuka haɗa da naku kuka yi kasuwanci kaga dukiyar za ta karu sai su ci har ma wani abu ya ragu shine kace islahun lahum fi amwalihim bitanmiyatiha da ƙara ta shine kasuwanci da ita ko noma wa mudakhalatihim da shigar da su a cikin cin abinci tare da su khairun yafi min tarki zalika da barin wancaninka wa in tukhaliduhum ai idan kun cudanya da su ai takhalidu nafaqatakum bi nafaqatihim in kuka hada abincin maraya da naku ai ba laifi fa ikhwanukum yan uwanku ne ai fahum ikhwanukum fi dini wa min sha'anil akhi yana daga sha'anin yan dan uwa kuwa an yi kwalida akahu ya cuɗanyi dan uwansa a yi falakun zalika wancanin ka ya tabbata gare ku ma'ana an ba su dama kenan su haɗa abincin da na marayu su haɗa dukiyar da nasu dun ya ƙaru wallahu ya alamul mafsida Allah ya san mai barna li amwalihim ga dukiyoyinsu bi mukhaladatihi da cudan yashi minal musli ya san waye zai gyara in kun hada kun cuta Allah ya sani in kun gyara ma Allah ya sani faijari kullum min kuma zai saka ma kowa daga cikinsu walau sha Allahu da Allah ya so la'anatakum da ya halshe ku me ma halan lalayyaka alaikum da ya kuntata muku bi tahrimin maqaladati da haramta cuɗanyen nan inna Allah azizun Allah buwaye ne galibin marin jayi ala amrihi bisa lamarinsa hakimin gwani fi sunihi a cikin aikinsa wannan maganan marayu ya ƙare saura za a guro maganan aure yaya wace irin mata za a aura wala tankihu ta tazawwaju ayyuhal muslimun ya ko musulmai kar ku aure al mushrikati kafirai al kafirati kafirai nan ne aka haramta inda ya kafira ce Allah ya haramta aurenta hatta yi uminna ha sai sun ba da gaskiya da Allah wala ammatun mu'minatun ghayrun min mushrikatin wallahi ku yanga mu'mina ku aure ta ya fi alkhairi fiye da ku aure ya mushrika wannan baiwa ce amma ta musulunta wannan ko ya ce amma kafira ce bai wannan mumina ta fi irin nan mushrika da an na sababa na nuzuliha domin wannan ayan dalilin da aka saukar da ita al'aibu alaman ta zawwaja amatan aibatawa suke bisa wanda ya auri kuyanga musulma wa targibihi da kwadaitar da shi fi nikahi huratin mushrikatin a wuri ya mushrika Allah ya ce a wannan ku gadde da kuke kyama musulunci ya wanke ta tas a aure ta saboda imaninta wancan kuwa mushrika to shirka ya daudanta ta ko da yake ya ce na'am wala wala wa'ajbatkum Allah ya annabi ce ko da ita wannan matan mushrikan ya ta kayatar da ku li jamaliha don tana da kyau wa maliha da dukiyanta wa za ma hasusun bi gairil kitabiyati wannan keɓe ga ma'abban da ma'abota littafi bi ayatin da ayin da zai zo can wal muhsanatu min alladhina utul kitaba wala tunkihu mushrikina kar ku auri mushrikai ayil kuffara kafirai wala tankihul mushrikina kar ku aurar can an ce kar ku aura ne nan ko kar ku aurar da almushriki na kulfarar muminati kar ku aurar da ƴaƴanku mata muminai ku ba mushriki kafiri hatta yuminu su ma sai sun ba da gaskiya kamar yanda aka ce kar ku auri ya mushrika to kar ku ba ya mumina ku ba mushriki hatta yuminu sai sun ba da gaskiya da Allah nan kuma wala abdun muminun khairun min mushrikin a samu bawa akasin wancan mumini khairun ya fi min mushrikin da ya auri mushrika daga mushriki mana ko da bawa mumini ya ce yana son yarku to ku ba shi ya fi ku ba ɗa mushriki walawa ajabakun ko da shi mushrikin ya ƙayatar da ku limalihi don yana da kuɗi wa jamalihi da duki da kyawansa ula'ika ahlus shirki ma abota shirka yad'una ila nari suna kira ne zuwa ga wuta bid'a'ihim ila al'amali shine kiran da suke yi zuwa aiki almujibi mai wajabtawa laha ga wuta din fala taliqu munakahatun aure da su baya inganta baya dacewa wallahu yad'u Allah yana kira ala lisani rusulihi bisa halcinan manzanninsa ila jannati wal maghfira zuwa gidan aljanna wal maghfira da gafara al'amalin mujibi lahuma aiki wanda yake wajabta samun aljanna da gafara bi iznihi bi iradatihi da nufinsa fa'in don haka ne fatajibu ijabatu dole ne ya amsa masu bita zuwa wa yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi Allah yana bayyana da ayoyinsa ga mutane la'allahum ko su yatazakkaruna yatta'izuna sawa'asu wannan kenan an gama maganan wancan sannan kuma tambaya za a yi akan hukuncin mata wasalunaka suna tambayanka anil mahili ga barin mata masu haila alhuyyali ai makani ko bigiran hailan fa ma za yaf'alu bin nisa'i fihi idan mace tana haila yaya shi hailan yake ko ko a mijinta ya zai da ita lokacin da yake haila take hailan nan qul ka ce masu huwa azan shi haila kazanta ne aw mahallu ko bigiran kazanta don haka idan mace tana haila fa atazilun nisa a kuwaru ga barin mata utruku wada hunna ku bar takin su fil mahili a cikin haila ai waqtihi lokacin haila aw makani ko wurin da hailan ke gudana wala taqrabuhunna kar ku kusaci mata bil jima'i da yin jima'i a lokacin haila hatta ya tsohurna sai sun yi tsarki bisu kone da ya tsohurna wata shiririya ko yadda harna wafi a cikinsa akwai irgamu ta'ifil asali asalinsa ya taɗa harna ne aka ce yadda harna lidda'i ai ya ta sunna su yi wanka ba dan qida'ihi bayan hailan ya ɗauke ma sai ta yi wankan haila tukunna fa idza tadahharna idan sun yi tsarki fatuhunna ku zai ke musu bil jima'i da jima'i min haisu amarakumullah ta inda Allah ya hore ku bita jannabihi da nisantansa fil haili a cikin haila huwal kubul shine ta gaba wala ta'udduhu kar ku ketare ila gairihi zuwa waninsa inna Allah yuhibbu tawabina Allah yana son masu tuba ma'anan soyayyen yusibu yana saka musu wai kurimu yana girmama su masu tuba daga zunubi wa yuhibbul mutatahhirina yana son masu tsarki min al'akazari daga gazanta, nisa'ukun harsun lakum, matanku, kaman gona ne gare ku, ai mahallu zar'ikumul walada, wuri ne wanda za ku shuka ɗa a samar da shi a cikin cikin mahaifa. Fatu harsakum, ku zo mu gonanku ai mahallahu, wa huwal kubulu shi ne ta gaban inda ake jima'i, an nashi ta inda kuka ga dama. min kiyamin a tsaye wa ku'udin a zaune walda jayin da kwance wai kibarin da fuskanta wai ibarin da ba da baya ta kafan da ko ta baya ko ta gaba ko a tsaye ko a kwance duk yadda kuka yi dalilin saukan ayan nazala ya sauka ne raddan da kauli yahudi na faɗin yahudawa man ata imra'atahu wanda ya taki matansa fi kubuliha ta gaba amma min jihadi duburiha ta bayanta da alwaladu a hawala ɗa zai zamo yana mai harare garke wato idansa zai zamo harare garke in ji yahudawa allah ce ba haka ba ne duk inda za ku sauro matanka a kwance ne a zaune ne ta baya ne in dai ta kafar da allah ya ce a yi ne ko yi haka allah bai haramta ba wancan magana nasu maganan banza ne wa qaddimu li anfusikum ku gabatar makaninku al'amalar saliya aiki na kwarai ka tasmiyata inda jima kamar mutum zai tara da matan sai ce bismillahir rahmanir rahim aka ce idan ya gama jima'in in aka samu da kowane numfashi Allah zai bashi da amma akwai addu'a wanda ake cewa bismillahir rahmanir rahim Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana idan mutum ya aikata haka Allah zai kiyaye dan daga shaytan zai rubuta ma uban adadin numfashinsa da adadin numfashin ‘ya'yansa hasana har zuwa ranar kiyama saboda wannan addu'a in an samar da ɗa daga wannan jima'in da ya yi da matan saboda bismillah da ya yi da cewa Allah ka nisanta mu shaidan ka nisan shi shaidan gabanin abin da Allah ya azurta mu to wannan ɗan da an za a haifa shi ne za a ba shi ne ce Allah ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da aikin kwarai ma kanku kamar yin bismillah da addu'a lokacin da za ku sadu da matan wattaqullaha ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyi a cikin horon Allah da hannunsa wa alamu kusan annakun cewa ku mulaquhu masu gamuwa da shi ne bil da tashin kiyama fa yujazikum zai maku sakayya bi amalikum da ayyukanku wa bashiril mu'minina kai bushara ma mu'minai alladhina taqu wanda suka ji tsoron sa bil jannati da aljanna wala taj'alu allaha urlatan li aymanikum kar ku sanya rantsuwa da Allah ya zama illa mai hani ga rantsan ku aina saman aina saman laha bi an taksuru halifa ku rantse bihi da shi bi Allah ta tabarru cewa ba za ku yi alhairi ba wa tattako ku kiyaye na wa tattako wa tattako fatukurahu lemun ala dalika an kiran tsuwa bisa wancanin kama na misali Allah yana baya son ka ce a ce ka yi aikin alheri ka ce ba zan yi ba ka ce wallahi ba zan yi ba wallahi ba zan yi ba to kar ku dinga yawaita haka ai aikin alheri aka ce ka yi ba sharri ba to kar ku ɗauki rantsuwan nan ya zamo dalilin da zai hana ku alheri wani an ce kai kaza ce ai na riga na rantse wallahi ba zan bashi ba wallahi ba zan bashi ba a a kar ku yi haka domin wannan din shi din zai dora ku akai ka ce ai na so in bashi amma tun da na rantse ba zan bashi ba to idan an kai haka na to wai san fi hirhinsu an sannanta ka karya wannan rantsuwa wai kafaru ya kafara bihi ila fiha da sabaninta an fi ilbe daga barin aikin alkhairi wa nahwi da makamancinsa fa hiya da'atun ita bi ne wa tasluhu ku yusluhu ku gyara bainan nasi tsakanin mutane alma'ana la tantamna'u min fi'li ma zikira kar ku hana kanku aikata abin da aka ambata na alkhairi wa nahwi da makamancinsa idan halaftu idan kun rantsi alayya kansa bi an utuhu ku zo ku aikata din na mukaffiru ku kafara li'anna sababa nuzuliha sababin saukansa al'imtina'u hanuwa min zalika daga wancananka an ce ayi aka ce ai mun riga mun rantsa Allah ce kar ku yi haka wallahu sami'un Allah mai ji ne li aqwalikum ga maganganun ku alimun masani bi ahwalikum na halayanku wannan kenan to akwai rantsuwa da ake ce malagawul yamini ya sashen rantsuwa la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi Allah bai kama ku da yasashe min alka'in mai kasancewa fi aymanikum a cikin rantsarantsan ku me shi wa huwa ma yasbiqu ilayhi lisan min ghairi qasdil halifi shine wani kai abu kaza sai ce wallahi ba zan yi ba wallahi ba zan yi ba ya nufin rantsuwa ne halce ya rigaya kamar yadda wani Allah ya jarabe shi da yawan rantsuwa ko me ya ce wallahi tallahi bakin ya riga ya saba to irin wannan na yasashe ba nufin rantsuwa ba Allah bai kama ku da shi kamar ka ce iya abu kaza la wallahi wallahi wallahi bala wallahi ya riga ya saba to wannan fala isma fihi wala kafara ba zunubi ba kafara amma dai a kiyaye kar mutum ya saba wallahi wallahi ko ka je saya wallahi yana da kyau duba wallahi tallahi yana da kyau to wannan idan mutum ba ya yi nufin rantsuwan ba ne ba zunubi ba kafara amma walakin yuwahizukum Allah yana kama ku bima kasabat qulubukum da abin da zuciyoyin ku tai kasabi qasadatu tai nufe shi min al-aymani na rantsarantse idza hanasu idan kun yi kari wallahu ghafurun Allah mai gafara ne lima kana ga abin da ya kasance min al-lagawi na yasashen magana halimin mai haƙuri bi ta ahiril hukubata da jinkirin hukuba an musa yake ga wanda ya cancance ta lillata wannan an gama wancan magana za a shiga maganan kuma rantsuwa ila'i ma'ana mutum yana da mata ya ce ya rantse billahi lazi la ilaha illa huwa ba zai kusace ta ba daga nan har fiye da wata hudu to ya za a yi lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin lalle ya tabbata ga wanda suke ila'i suke rantsuwa daga matansu ya lifuna suka rantse Allah yujami'uhunna ba za su yi jima'i da su ba to ya za a yi tarabbusun za su yi sauraro arba'ati ashhurin watanni guda hudu fa in fa'u raja'u fiha idan suka komo a cikin watanni hudun au ba da ko bayanta anil yamini suka janye rantsuwan nan ilal wadai zuwa taki fa inna allaha gafurun allah mai gafara ne lahum gare su fi ma a taho cikin abin da suka zo da shi min lararin mar'ati na cutan mata bil halifi da rantsuwa malihimin mai rahama bihim da su kaga anan ne malaman fikihu suka saba suka ce idan fa'u dinnan ce in fa'u aka yi wata hudu bai koma ya take matan ba to magana ya ƙare shari'a za ta raba su sai suka ce ai wannan kira akwai kira ma in fa'o fihinna ma in fa'o fihinna idan sun koma a cikin watanni hudun to wannan shikenan idan ko ya ƙara da wata hudu da kwana ɗaya ba a wajen wata hudun ne ba to wannan babu aure to fihin nan nan nan ne maliku da shafi'i suke cewa malik ya ce shi dai ya ji akwai fihin na a ciki to da ka idan wata hudu ya yi bai koma ba aure ya kare shi kuwa shafi ya ce a ba in bawo in sun wata hudun ya yi da ya ga kamar za su rabu sai ya koma ya yi aure ya inganta wai na zan matsalaka to allah ya ce to wata hudu ya kare ba abin da ya gudana to in sun yi niyyar cika alayya a kansa bi an lam ya fi'u shi ne ba su dawo ba ya ci gaba da yin haka falyoqihu to wannan fa dole ne ba za a bar mata ta cutu ba sai a aukar da shika fa inna allaha sami'un allah mai ji ne liqaulihim sami'un mai ji ne liqaulihim ga maganar su alimun masani bi azmihin da niyyar su al ma'ana laysa lahum ba'da tarabbus ma zikira babu wani abu da zai tabbata gare su bayan sauraron wata hudun nan illal fai'atu sai dai ko a dawo a ci gaba da aure a wadda laƙwaƙo shika nan ne? rubun kenan? to wani matsalaƙatu matan da aka sake su ya tarabbas na liyantazir na biyan fasihi na wannan kuma an shiga maganan idda mata wani matsalaƙatu liyantazir na su saurara kar su yi aure biyan fasihi na da kanansu ane na kai gabanin aure bi amsa yin tsakanin su na salasata qurun tsarki uku tamlimin haini talaqi ta wuce daga lokacin shika jam'u qar'in shi qurun din nan qar'u bi fatkil kafi huwa shi qar'un nan shine at-tuhur tsarki aw al ko haila kaulani akwai zance biyu wahazani waɗannan magana biyu wahaza wannan fil madhuli cikin wanda aka shiga ɗaki biya da ita ne amma gairu wannan amma ka aure mata ba kwanta da ita ba a ai aure aka yi ko to fala idda ta alaihinna ba wani idda tunda dama abin da ake nufi da idda a kiyaye dangin wani kare shiga wani idan ka saki mata ba ta zauna ta yi tsarki uku ba watakila tana da ciki in an ba ta dama ta je ta yi aure kila akwai cikinka za a kai dan wani gida a kai wani gida shi sa aka sa wannan ida to wannan matan ka aure ta kenan za ce kai kai ka aure wance ta me ya faru ai wane ma ya mutu wane ce na fasa ba a tare bana ba to fala iddata alaihin na ba idda ba malakun alaihin min iddatin wa fi gairil ya isati haka nan wancan wanda ta yanke kauna wasu girin da karaman yara akwai aisa don matan da ta kai ba ta haila ba za ta ɗauki ciki ba in ta wuce shekara arba'in zuwa gaba haka ba ta ɗaukan ciki daga inda aka ce haila ya ɗauke to ciki ko ya ɗauke to shi aisa fa sai mutum yana da mata ya sake ta aisa an ce ta yi tsarki uku ina za ta gaishe ba ta haila ko ko karamar yarinya ya aura karamin yarinyar ma bata fara ba na gan shi to ya za a yi idda shine aka ce fa iddatu hunna salasatu ashhurin su ma sai su zauna wata uku dole sannan ta asu ya aure to wal hawamilu haka nan matar da take ciki ita ma ba ta haila ya za a yi fa iddatu hunna an yaza'ana hamlahunna iddan su su haife cikin su yau da miji zai saki matansa tana da ciki yanzu an jima sai ta haihu da yamma ta gama da shi shikenan ba maganan kome ta gama idda ya ga dama ranar aure ranar sunan shi ta aure ta daura aure da wani ba matsala kama fi surati da ya game da ke cikin wani ima'u to ku gaifa fa iddatuhunna iddan su qur'ani tsarki biyu ne bi sunnati a hadisi don shi alqur'ani ya ce salasatu qur'in ne kawai ya faɗi jami'in mata to amma hadisin mazala sai ce to mata ku yangai wato iddansu ƙur'ani tsarki biyu ne saboda kowane abu na ya mace da ya da baiwa rabi-rabi ne to tsarki ba a ɗaya da rabi shi sai a ce ƙur'ani tsarki biyu ne kamar shika idan ka shige masha uku in ya ce ta saku to idan baiwa ce kai shika ɗaya da rabi ita ma ta saku duka to ba ta da ɗaya da rabi sai zama biyu na wala hilu lahunna bi halatta ga su matan ba in an sake su an yaktumna su ɓoye ma khalaqa Allahu abinda Allah ya haifa min min fi arhamihin a cikin mahaifansu min alwaladi na ya awal khairi ko khaila inda dama da sun ji alama akwai ciki to sana cewa to gaskiya na fayi batan wata to kai ka san kana da ajiya a cikin matan da ka saka ko haila na wa in kunna yu'minna billah in sun kasance sun ba da gaskiya da Allah wal yawmil akhir da ranan karshe mabulatuhunna mazajensu azwajuhunna ahaqqu bi raddihinna su suka fi cancanta da maishe su bi muraja a tihin da walau a baina da dawo da su ko da sun ki sai ka saki mata shika ɗaya tana cikin idda sai aka baka labari matan nan ba akwai ciki kace to na fasa shikan na dawo da ita to sai ne Allah ce to karkoki mazajen nasu su suka fi cancanta su dawo da su ɗakin su ko da matan sun ki fi zalika a cikin wancanan ka ai fi zamani tarabbusi a cikin wannan zamani na sauraro na wata uku nan in aradu islahan in su yi nufin gyara bainahuma tsakanin su la diraril mar'ati ba nufin cutan mace ba don akwai wasu wanda za su saki mata sai sun ga ta gama kusa gama idda sai a ce an mai da ita in ta dawo gidan suka take ta kwana ɗaya sai su ce sun sake ta kuma kaga za ta je wancan idan da ta yi na da duk ya rushe gaba daya za ta fara yin wata uku kuma da sauran su Allah ya ce to ban da cuta in dai kun nufin ku gyara abin da yake tsakanin su wa huwa tahrirun ala qasdihi kwadaitarwa ne akan nufin nufin gyaran la sharrun ba sharadi ne li jawazi zarati wa hadha wannan fin talaki da ake cewa su suka fi cancanta su dawo da su a cikin wanda aka shika shika raji'i ne wa haqu la tamlila fi idh la haqa li ghayrihim don ba wani wanda yake da haƙi ga waɗansu su bi ni kayan a cikin auren su bi idda walahunna mislul ladhi alaihinna ya tabbata akan mazaje mislul ladhi misalin abin nan da yake alaihinna akan mata min huquqi na haƙoƙa bil ma'rufi da ya kamata shar'an a shari'a kai namiji karkace duk lalura yana wajen mata kai ma akwai naka menene naka husnul ushrati kyakkyawan zamantakewa ba za ka ajiye mace a gida ka zo kullum kai ne fada kai ne zagi kai ne kaza ba kyakkyawan zamantakewa ba ne kai ne rashin kyautatawa kai ne kaza kai ne kaza to kai ma ka ne ka sake mata fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan zauna cikin matansa ayi fira ayi fira ayi dariya har ma ya ce kama nama in yanka nan ke yanka nan rabi har ma ya ce ma Aisha ma dan zagawa da tsere da sauransu irin wannan yana jawo farin ciki ga mata da sauransu amma wani da ya shiga gida kamar an mashi mutuwa ba ruwan shi shi wai an je ba daidai bane a ce wai da an ji mai gida na zuwa kowa ya kulle kofa me amfanin wannan a'a da an ji ka ne a yi ta farin ciki ga yana zuwa yara oyoyo barka da zuwa barka da zuwa shine husnul ishra din amma wani ce wai shi bai dariya da matansa ko bai magana da ita to kai a wane kai ma abin dariya wanda wani lokaci za a ganka gaba ɗayanka na'am wa tarkul dirari da barin cuta wa nahar zalika lirrijali alaihinna darajatun su kuma mata akwai falala ga mazaje a kansu min haƙi falilatun fil haƙi a cikin haƙi min wujubi da'ati na wajibi ne su biyayya lahum gare su don me lima saquhu min almari sun biya sadaki wal infaqi da ciyarwa kullun a ciyar da su su ma dole su hira mazajen tunda kullun sai kun koshi ya koshi sai kun yi lafiya ya lafiya sai hankalin ya kwanta kuma hankalin ku kwanta duk inda hankalin ka yake kwanci gidanka ba kwanci hankali kai ba ka da shi duk inda gida ba a koshi ba kai ba koshi ba baka fara jin kana jin yunwa sai ka ji gida an koshi to wannan haƙoƙin ma ya ya wajab matan su girmama maza wallahu azizun Allah buwaye ne fi mulki a cikin mulkin sa hakimin gwani fi ma dabbarahu cikin abin da ya shirya shi da harkihi ga halittansa wannan kenan an gama wancan saura magana mai aɗalaƙo. dama in dai an yi aure rabuwa ko zai zo a talaqwa ta daliku allazi raji'u ba'dahu akwai shika nau'i nau'i amma shikan wanda in an rabu za a iya dawowa allati allazi raji'u ba'dahu fa marratani so biyu ne ai isnatani in aka yi shika daya to akwai sauran biyu Allah ya baka dama ka dawo da matan in ka kara na biyu akwai sauran ɗaya Allah ya baka dama zai ce to marrata ne to daga nan fa in ka kara na uku to magana ya lalace ce marta ne an yi biyun nan to nan za a yi maka gargaɗi fa imsakun bi ma'rufin ko dai ka rike matan nan da ya kamata na fa alaikum imsakuhunna wajibi ne shi su bi ma'rufin da ya kamata min gairi idrarin ba tare da cuta ba in kun ga ba za ku yi haka ba au tasrihun ko ku sallame su irsalin lahun nabi isa ne da kyautatawa wallahi lakum bi halatta gare ku ba ayyuhal azwaju ya ku mazaje an takhuzu mimma ataytumuhunna ku karbi abin da kuka ba su min al-muhuri na sadaki shay'an wani abu idza tallaqtumuhunna idan kun idan idan kun sake su illa an ya kafa sai dai in mazaujan auren sun ji tsoron Allah ya kima ba za su tsaye da haddodin Allah ba la ya ba za su zo bi ma haddahu abin da iyakace lahu ma gare su ba min min huquqi daga haƙoƙi wa fi qira'atin yukhafa bil bina'il maf'ul fa an la yuqima badal ijtimali min al-lamir wa qul ya bil fawqiyati an ce sabai sakon wannan ayan matan mata mata wata mata ne ana ce mata jamilatu yar abdullahi bin ubayi ina tsakana tana kin mijinta ta shine shi mijin shi yake ce masa bitum na kaisin ta kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullahi mijina a wajen addini ba zan aibata shi ba a wajen ɗabi'u ba zan aibata shi ba sai dai abun da ya dame ni da shi wallahi wata rana muta mazaje na dawowa daga tafiya muka tsaya muna kallo mata sai muka ga mazaje sun muskanto sai na ga duk a cikin taron ba mummuna kamar mijina da ce wajen addini dai lafiya lau wajen komi lafiya lau amma da na ga maza sun muskanto a cikin jama'a sai na ga ba wani mummuni gashi baki gashi gajere gashi da mummunan fuska wallahi tallahi ya rasulullah kai na da kan shi ba zai sake haduwa a shimfiɗa ba kuma ni ba na so in koma kafirci to daga nan ne aka saukar da wato fansa tun da mata in kai ka sake mata an ce karka karɓi komi to irin wani ya faru da ce ba ta yi ba ta yi mai dalili ne ba na yi aka buga aka buga to ai ba ki yi to ba shi kudin shi shi ne fansa to shine dalilin da ake ce hulu idan mata ta je ta kai ƙarar miji ba kya son ce ce ni fa ina so aka buga aka buga ba kya son ce to ai min holo a bani kuɗi na to wannan dalilin matan kenan ita ana ce mata jamilatu bintu abdullahi ibn abi ibn sallul yar mumini abdullahi dan dan munafiki babanta abdullahi ne shi ubayyunu a masulul yan wancan shine mana shugaban munafikai amma ɗansa mutumin kirki ne to abin da ya dame ta kenan kaga mata suna maza na fuskantowa ko na kallon miji na ya fi kyau miji na fi kyau duk mata suka maza suka wuce ta ga mijin na ta bakin kirin gajere dan gwada ce kai wallahi ba zai ba na ba an layi kima na Allah ya kima badar Ismail min al-Lamir bayan khiftu in kun ji tsoron Allah ya kima hudud Allah ba za su tsaye da haddodin Allah ba fala junaha alaihi ma babu laifi a kansu don an ci gaba da auren auren ba zai kyau ba Allah ya ce to na wannan tsoro ya zo babu laifi fi maftadin bihi abinda matan za ta fanshi nafsa hakan da shi min almali na kuɗi liya tsallika don ya sake ta ai la kharaja babu laifi Allah zauja kan miji fi arzihi a cikin karban wannan kuɗin walar zauje ta babu malaifi akan mata fi bazlihi a cikin ba da kuɗin nan ta kubuta tilkal ahkamul mazkuratu wancan nan ka hukunce hukunce abin ambatawa hududullah iyakokin Allah kenan fala ta'tadduha kar ku ketare ta wa man yata'adda hududallah wanda da ya ketare haddodin Allah fa ulaika wadancan nan ka humuz zalimuna sune azzalimai fa in dalaqaha idan ya sake ta ai zauji ba adad sintaini bayan biyu din nan ne ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin to bayan biyun sai yayi shika mijin fala tahillu lahu min ba'du ba ta halatta gare shi bayan shikan nan as-sadisata na uku hatta tankiha zaujan gairahu sai ta auri wani miji ba shi ba wani da a haya take ta fila kamar yadda zuwa cikin hadisi sai taki ya gaba ya faru tukunna rawahu shekhani muhari da muslim sun ruwaito shi kaga alqur'ani ya ce ta tanki a zaujan gairahu kawai sai ta auri namiji to sai hadisi ya ce ba auren kawai ba sai ya kwanta da ita inda hadisi bai faɗi haka ba sai ta aura ta daura ta ce a kwance to Allah ce annabi ce sai ta ya take ta fa in talaqaha ay zawju sani idan ta fita wannan bayan ya sake ta shiga uku nan ta je ta aure sai wancan mijin na biyu ya sake sako ta to ya ba fala junaha alaihima babu laifi akan su ay zawjatu wa zawju mata da mijin farko an yi taraja'a su dawo ilan nikahi zuwa aure ba dan kilayil iddati bayan karewan idda in zanna in sun yi zato yanzu kan za su iya gyarawa an yi kima za su tsaye da hududallahi haddodin Allah wa tilkal maskuratu wancanan ka abeban ambaton hududullahi ayyakokin Allah ne yubayyinu ha yana bayyana ta liqaumin ga mutane ya alamuna to ka sani ya tadabbaru na suna lura wa idza dalaqtumun nisaa to wannan an gama kenan to wannan kuma za a yi magana da maza ne masu son cutan mata idan kun saki mata fa balagana ajalahunna suka kai ajalinsu ƙarab na inkilai iddatihinna suka kusa ƙari iddansu to fa amsiku hunna ku rike su bi an turaji hunna ku mai da su bi ma'arufin da ya kamata min gairi lirarin ba tare da kun cuce su ba aw sarrihuhunna ko sallame su bi ma'rufin da ya kamata utrukuhunna ku bar su hatta tanqaliya iddatuhunna har iddan su su kare wala tumsikuhunna kar ku rike su bin raja'ati ku je kun dawo da su ba don komai ba dalilan don ku cuce su maf'ulun lahum litataddu alaihim don ku shishigi a kansu bil ilja'i da bukatar da su ilal ibtida'i zuwa fansa wata dalilin da shika wata dalilin hafsi da tsawaitawan tsarewa wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wancanan ka faqad zalama nafsahu ya zalunci kansa bi ta'riliya da bijirar da ita ila azabillah wala tattakhidhu ayatillah kar ku riƙe ayoyin Allah ko zo an abin wa izgili mahazumu an biya bi mukhalafati ya da saba mata wazkuru ku tuna ni'matallahi alaikum ni'iman Allah da yi a kanku bil islami da musulunci wa ma anzala alaikum da abin da ya saukar muku min alkitabi daga littafi alqur'ani wal hikimati da hikima ma fihi abin da yake cikin sa min alahkami na ya'idukum Allah yana muku azibihi da shi bi an tashkuruha ku gode mata bil amali da aiki bihi da shi wattaqullaha ku ji tsoron Allah walamu kusan anna Allah Allah bi kulli shay'in alimun masanin komai ne la yakhfa alayhi shay'un ba abinda zai boye mu Allah wannan kenan fa idza talaqtumun nisaa idan kuka saki mata fa balagana ajalahunna suka kai ajalin su mana in qalat iddatuhunna idan su ya kare fala ta'dhuluhunna karfa ku cuce su ana magana da waliye kenan hidabul lil awliya bi amtannuhunna ku hana su mi an tanki an yanki na azwajihunna su auri mazajen su mudallaki na lahunna masu sakin su wato kamar mutum ne aka saka masa yayansa aka yi kaca kaca daga baya sai sun gama idan sai kuma suka shirya sai ta dawo tana son mijin da yana son mijin to kaga wani zai ce ni da aka ce mutunci wallahi ba za ki koma ba Allah ya kar koyi haka ai abin da ya gudana tsakanin su ya gudana akwai wani alaka ta soyayya la'anna sababin nuzulha sababin saukanta anna ukhta ma'aqad min yasarin wani mutum ana ce mashi ma'aqad dan yasarin yana da yar uwa dalaka zaujuha mijinta ya sake ta fara da an yi raji'a hayan nufi ya dawo da ita fa mana aha ma'aqad min yasar maƙaru ɗan uwan da na ce ina ba za ta koma ba a'a Allah ya ce kar ku haka idza taralau idan mazajin sun yarjejeniya al-azwaj wan nisa'u bainahum da tsakanin su bil ma'ruf da ya kamata shar'an shari'a zalikan nahyu wannan hanin nan amina an uli gabarin cuta yu azbihi ake maku wa'azi da shi man kana minkum yu'minu billah wanda ya zamo cikin ku ya bada gaskiya da Allah wal yawmil akhir dan kace li annahu al muntafi dan shine mai amfani bihi da shi zalikum tarkul ulbarin cuta din nan ya ku waliyai azka alkhairi ya fi alkhairi lakum gare ku anaru ya fi tsarki lakum gare ku walamun da su saboda mai lima ya kusha ala zaujaini min riba sabo fa ya shiga tsakanin su idan kuka hana komawa a sarari to za a yi auren boye saboda kokanto ta zo su haɗu da juna abubuwan da yake gudana tsakanin su ya motsa musu kaga kun jawo makan ko fitina bi sababin alakati don wani alaka bainahuma tsakanin su wallahu ya'lam ma fihi maslahatu Allah shi ya san abin da maslaha yake ciki wa antum la ta'lamuna ba ku san zalika wancanan ka ba fattabi'u amrahu ku bi horon Allah alhamdulillah alhamdulillah qul wallahu shahid da basmala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa inna maghdubi alaihim wa la yudhillun sallallahu alaihi wasallam قل هو الله احد الله الصمد الله mun makaranta muka dace Allah ya ba mu ladan su muka kuskure Allah gafarta mu Allah ji kaman gabata mu Allah ya dada mu da ayyukan ya yi mana da wannan mu Allah ya sa mu ga wannan mata lafiya azumi lafiya karshen sa lafiya su alhamdulillah